أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى درسي نقوم شاهد أتكل التاهن زاد الزوجين في أحاديث سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم mun tsaya hadisi na 116 za mu tashi hadisi na 117 malikatu alhadisu sabi'u ashar ba'da almi'ati an ibn abbas radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan abbas Allah kare yarda a gare su kale yake cewa law annan nasa inda mutane abbu min ath-thuluthi min ath-thuluthi ila ar-rubu'i inda za su rage abu inda za su rage daga sulusi su kai zuwa ga rubu'i mai ake nihi da wannan magana sa'ad ibn abi waqas Allah ya ƙara yarda a gare shi yake tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da dukiya kuma bai mai ba wanda zai gaje shi in ba ɗaya shi ba tallin tal guda ɗaya sai yake cewa afa'ata saddaku ya rasulallahi ya baki Allah zai iya sadaka da kaso biyu cikin ukun dukiya ta mazalla ce a ya ce zai iya sadaka da kaso da rabi na dukiya ta mazalla ce a ya ce zai iya kaso da kashi ɗaya cikin ukun dukiya ta mazalla ce wa sulusu a sulusu kafir ya ce kashi uku to kashi uku shi ma jiyawa ne shi ne mazalla da yake ce mashi ka bar iyalinka a cikin wadata shine mafi alheri a gare ka akan kabar su talakawa suna roƙon mutane to shine ma'anan abdullahi da abbas yake cewa to kaga tunda wannan Allah ya ce ai kashi uku ɗaya cikin uku to shi ma da yawa ne sai ce da mutane sun rage kas su ba da kashi ɗaya cikin uku su raba dukiyar kashi hudu sai su ba da kashi ɗaya sai su bar wa iyalinsu kashin nan guda ɗaya ya ce fa'inna rasulallah sallallahu alaihi wasallama kala a sulusu wa sulusu kafir saboda mazala sallallahu alaihi ya ce kashi ɗaya cikin uku to kashi ɗaya cikin uku shi ma da yawa ne wa wanda ke yana mana bayani akan cewa a cikin abin da ya shahi zamantakewa aure dukkan magidanci ya yi ƙoƙari ya kai ya kawo ka tashi ka nemi abin da za ka iya ruhawa kanka asiri ka ruhawa iyalinka asiri ka taimaka wa addininka kar ka zauna haka nan hannu rabbana yawwa wannan shine abin da ake karantarwa kenan ka yi ƙoƙari iyalinka ka yi abinda za ka yi gwargwadon da za ka iya ta hanyar da addini yarda ke zaman to ka waffara musu gwargwadon abinda za ka iya za ka iya na rayuwanka kenan kar ka zaman to ka bar su cikin damage kuna makamancin wannan ka nema in Allah baka khalas in ba san ba kuma khalas hadisi na 118 an abi hurairah radiyallahu anhu hadisi daga abu hurairah Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam manzala yake cewa idan zanat amatu ahadikum idan baiwar ɗayan ku ta yi zina fatabayyana fatabayyana zinaha falyajlidha wala yusarrib alaiha sai zinan nan nata ya bayyana zinanta ya bayyana cewa ya bayyana a gare shi karar kawai ta yi zina yanzu me kamata ya falyajlidha ya mata bulala wala yi sarrif alaiha amma kar da ya kyakkyare ta yanayi mata bulala kawai a tasirif shi ne a taubih wallon ma'alazam ka kwarawa mutum ka yi kace-kace da shi ka zarge shi akan wannan aikin na zulumin da aikata duk in yi magana ka ce kai da kai kaza kai ko kuma misali ita da ta yi da ce mata mazinaciya kaza kaza kamar taubih ya sarrif alaiha ya zamanto yana yana kururuta ta kare kururuta ta summa in zanati saniya in ta sake yin zina na biyu falyajlidaha ya sake bulale ta alhadda wannan bulalan haddi ne sannan wala yusarrib anha alaiha kar da dai hallo ya kara ya karya mata terere yawa karya mata tereriya ne karya ya bayyana halin yana take summa in zanati sadisa in ta sake yin na uku mazala ke ta fal ya bi'aha to ya saida ta walau bi hablin min sha'arin koda da tufkakken gashi ne a tufkakkar igiya ta gashi ya saida ta saboda ba ta da amfani malaci alhadisu tasi'u ba'da asha ba'da ba'da bada bada ashir hadisi na 119 ba'da al-mi'ati 119 an Aisha radiyallahu anha qalat qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mini wata rana inni la a'lamu idza kunti anni radiya ya ya ya, ya Aisha manzon Allah ce mata ina ganewa idan kina cikin halin yarda da ni ina ganewa in kina cikin halin yarda da ni wa idza kunti alayya ghadba idan kina hushi da ni kuma nan ma da ina ganewa manzalla ce Aisha sallallahu alaihi wasallam qalat sai take cewa fa qultu min aina ta'rifu zalika Aisha take cewa sai ce manzalla sallallahu alaihi wasallam ta ya kuke gane haka ya ma'aikin Allah qala sai manzalla yake ce amma idza kunti anni radiyatan idan kina cikin halin yarda da ni fa innaki taqulina la wa rabbi muhammad in aka wani abu sai ka ce a a na rantse da ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce to wannan ana cikin kina cikin halin yarda da ni kenan a cikin halin yarda da ni haka kike cewa amma wa idza kunti ghadba in kina cikin halin kushi kuma kuliti sai ke ce lawa rabbi ibrahim na rantse da ubangijin annabi ibrahim kina sai ta tsallake manzo Allah zuwa ga ibrahim qalat aisha take cewa qultu ajal tace wallahi haka ne ta wallahi haka ne ajal wallahi ya rasulullahi ma ahjuru illa smuka tace eh wallahi ma aikin Allah amma ho bana kauracewa komi sai sunanka kawai sunan ne kawai wannan wani amma ba a cikin zuciya ta bane ba ya zama tun nake fushi da a kawai sunan nake kaurace shi kuma zalla he gano ta eh lakwar ka ganna wanzan zalla ke tattaunawa da iyalin shi cikin nutsuwa iyalai ta zami haka حديث الدليل العشر الحديث العشرون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها وعندها امرأة qala man hadhihi manzalla ya shigo wajen Aisha radiyallahu anha sai ya samu wata mata ce a wajen Aisha sai manzalla yake tambaye ta wannan kuma wace ce wannan yana maka nuni akan cewa idan ka zo gidanka ka ga wata matar da baka santa ba to ka da yancin da zaka yi tambaya wace ce saboda ka sanya ake ciki eh wannan da gaske qalat sai Aisha take cewa fulanatun ya ma akin Allah ai wannan wacce ce ko bata matsaya a nan ba tazkuru min salatiha tana bayani ne akan abin da shahi sallar take yi tana bayani akan abin da shahi sallah kaga anan ta faɗi wa manzala sallallahu alaihi wannan matar bayan ta zo miye ka ta kuma lokacin da ta faɗi haka ta yi bayanin gani take sallah kala ma sai manzala ya ce a'a ko kuma ka ce me same ku ko kuma danni alaikum bima tuqiqun abin da ke kanku shine ku tsaya ku aikata abin da za ku iya kar ka dora wa kanka abubuwan su kai karhinka bangaren da ya shahi nafiloli kaza kaza da sauransu sai manzo Allah ya ce fa wallahi ina muku rantsuwa da Allah la yamal la yamallu Allah Allah baya kosawa yani Allah baya fasa ba ku lada hatta tamallu har sai ku kun kasa sai ku kosa saboda zaka samu kosawa ka ji ka kasa yanzu misali mutumin da yake zai fara kiyamun lalle misali yau sai ce to bare fara da bare fara da raka'a goma sha uku yana tashi ne raka'a goma sha uku to da wahala gobe tashi amma da misali ne da ya tashi kawai ya yi guda ya yi raka'a misali guda uku yana yana yana yana yana ya kai biyar yana yana yana ya kai kaza har karshe har ya zama to jikin shi amma da ka taso in ka kwaso in nan wuf kuma halin sai ka tahe ka faɗe ka faɗi gaba da shi ne ke cewa fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbu wa kana ahabba ad-dini ilayhi mafi soyuwan addini zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ma dawama alaihi sahibihu shine ma wanda ma'abucin addinin ya zamanto ya dawama akai ya zamanto ka dawama akan abun baka baka hwasa ba amma ya zamanto a ce yau ka fara ka hwasa gobe ka fara jibi ka fasa wannan baya daga cikin abin da take addini ya karantar kenan kai abin da zaka iya gurgurar hali na abin da ya shahi lafiloli su kuma farillu dama wannan wani abin da wanda yake na na tilas ne mutum ya yi su sha'a amma ba matukar da akwai daman yin su hadisi na 121 an anas an anas an anas ibn malik radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inji anas man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi duk mutumin da yake so man sarrahu duk wanda yake faranta wa rai an yi busatsa lahu fi rizqihi akan a yalwata maka arzikinka eh ka yau arziki kusan kowa gudu ne yake bayan shi to duk wanda yake so a yalwata mishi arzikin shi wa yunsa lahu fi asarihi sannan kuma lau a ƙara mishi a cikin shekarun shi ko a ƙara shekarun ko a sama shekarun albarka fal yasil rahimahu to ya sadar da zumuntan shi da aka sadar da zumunta wani abu ne mai mahimmanci a magidanta nan mukarana ko kuma a ce munasaba ta kasancewar hadisi a cikin littafin zabi zaujaini kenan kowa ya kula da zumunta miji ya kula mata ta kula su ɗora ɗiyansu akan harkar da ya shahi zumunta amma sai ka samu su da yawa yara an ɗora su akan zumunta na ɓangaren uwarsu ɓangaren uba kuma kawai wannan sai a hankali wannan kuskure ne kuskure ne kuskure ne a hadisi na 122 an samura an samura tabni jundubin radiyallahu anhu an namra'atan matat wata mace ta mutu fi nifasiha a cikin biki kenan ta zo aihuwa ta mutu fa salla alaiha annabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzalla ya mata salla da manzalla ya zo mata salla fa qama wasataha sai manzalla ya tsaya daidai tsakiyanta kenan mace in za mata sallah daidai tsakiya namiji kuma daidai kan shi hadisin 123 an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu annam ra'atan qalat ya rasulullahi to wannan hadisi hadisi ne wanda ya kamata kowanne daga cikin mu ya sa hankalin shi sosai saboda muhimmancin da shi hadisin nan yake da anan jabir ibn abdullah Allah ya kara yarda a gare shi yake cewa annan ra'atan qalat ya rasulullahi wata mata ta zo take cewa ya ma'aikin Allah kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ala aj'alu laka shay'an taq'udu alaihi ya ma'aikin Allah shin bazan sanya maka wani abu ba wanda zaka rika zama akan shi fa inna li gulaman najjaran tace ina da wani ma'aikaci ko ina da wani yaro wanda yake kafinta ne yana harkan katako shin ba zan sanya maka wani abu wanda za ka rika zama a kan shi ya ma'aikin Allah a masallaci a lokacin khutba kala sai mazala sallallahu alaihi wasallam in shi'iti in kin ga dama kina iya yi fa'amilatil minbara sai wannan mata ta yi minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya maka nuni na farko akan cewa mata sun sun yi fice tun a lokacin manzon Allah wajen taimakawa addini ka duba wannan baiwar allah zawwa ta takanas cewa ita tana so ta yi wani aikin alheri sai mazalla ce za ta sanya wa mazalla wani abin da zai rika zama sai mazalla ya ba ta dama wanda wannan kuma yake mana nuni akan cewa lalle addinin musulunci wani abu ne wanda yake dole kowa sai ya zo ya kama tahiyya ce za a yi tare dole kai ka ka gudunmuwarka ke ka gudunmuwarki ni in ka gudunmuwata kowa ka gudunmuwar shi a lokacin tukun addini zai zamantu ya kai inda ya kamata ya kai a bihadil munasa ba zan manta ko wasu daga cikin uwa suke ta kokari lasima ko wasu bangare wasu wasu mata Allah saka musu da alheri suna kokarin irin bibiyan irin waɗannan ayyuka duk wani aikin alheri zaka samu suna sa hannunsu a ciki ta bangaren da ya shahi dukiyarsu za su hudda su bada wanda aikin alheri guda ya zamanto a ce an yi shi da dukiyarka wallahi ba karamin alheri bane a gare ka lasiya ma kuma abin da ya shayi harakan tahir da da'awa da ka wajibin mutum musulmi ne namiji ko mace ya rika tambayan kai shi wani aiki kama addinin Allah wace irin gudunmuwa ka bada za ka samu wallahi wasu kaso daga cikin maza wasu kaso daga cikin mata suna da ƙoƙarin su taimaka su sa kuɗinsu yanzu irin karatuka da ake hatta a saman a saman a saman mai ake kira shi da suna layi kai tsaye wanda yake bukatar data za ga mutane suna ƙoƙarin ya za a yi ko da bai yi karatun ba bai yi kaza ba amma ya zamanto datan da za a saya mega da za a saya a sa a ya sa hannun shi a ciki to kaga duk inda karatun nan ya tahi duk wanda ya saurare shi kuma Allah kaɗai ya san yaushe za a fasa sauraren shi ko kuma za a kai ƙarshen sauraren shi saboda wani abu ne wanda yake iya nan a ajiye yawa ne ya shiga ya kalla wacce ta shiga ta kalla duk wanda ya kalla kai a riba gaki a dalilin wasu wani saman wani ɗan kuɗi da ta bada wani bata kada karya da aka mi ƙoƙarin aikin alheri kai ba ma wannan ba karatun da ake ma ka ɗauka ka riƙa raba shi wannan shi ma wani aiki ne na alheri mai zaman kanshi kaga anan tana tambaya ya ma'aikin Allah shin ba zan sanya maka wani abu wanda zaka rika zama a kan shi sai manzala ya ce kware in kin ga dama zaki iya haka nan sai ta sa yaranta sai yayi yayi shi su mu yayi mumbari ta ka ta ajjama manzala sallallahu alaihi wasallam tafin masallaci qur'ani kai hatta da zamu zo a gaba mu ga wata mace ita kuma batta da kudin da za ta yi batta da kaza masallaci take sharewa masallaci take sharewa amma ka duk za mu zo mu ga yadda mazalla ya girmama wannan mata bayan mutuwanta na ka iya da kyau mutum ya rika maka shi lissafin ayyuka alheri na ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kana darasi na gaba sai mu tashi hadisi na 124 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah